أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء عليهم السلام مكية وهي مئة وإحدى عشرة آية wannan sura da ake ambaton sunayen annabawa da yawa a ciki wanda za ta ba da kisoshin annabawa amincin Allah ya tabbata gare su tana da aya 111 kamar yadda suratu yusuf salam take da aya 111 wannan sura ta makka ce kuma tana magana ne irin yadda maganganun surorin makka yadda surorin makka suke magana na cewa a faɗi jin tsoron Allah da kadaita Allah tauhidi kenan a kuma koyar da mutane za a mutu a tashi bayan an tashi akwai hisabi bayan hisabi akwai wuta akwai aljanna sannan za ta yi bayanai na kissoshin annabawa don lalashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda sura da muka kare ita ma irin abin da ta yi kenan sura da muka kare ita ce suratu daha ita ma ta makka ce mun karanta ayoyinta 134 dukkansu abubuwan da suka tattauna kenan maganar hisabi bayan mutuwa tashi bayan mutuwa aljanna wuta maganar tauhidi ta Allah maganar kisoshin annabawa lalashin manzon Allah irin abin da ta tattauna kenan to haka ita ma wannan in ba a manta ba suratu ɗaha ɗin kanta ta yi maganar annabi ba guda ɗaya ba annabi musa annabi harunu annabi adamu duk an ji su a ciki balle kuma uwan gayya ko uban gayya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda dama shi ake magana da shi kowa ma ya ji a wurin sa ya ji to wayannan sura da za a yi magana a wannan sura na annabawa da za a yi magana a kan dukkan annabawan za a jawo sunayen wasu da yawa daga ciki bayan an fara magana da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma da shi za a kare magana a cikin suran za ka ga an yi maganan annabi nuhu za a yi magana annabi ibrahim wanda bayan magana manzon lama da shi za a fara da irin gwagwarmayar da ya yi da masu bautan gumaka da yadda har yake sassare gumaka din ya rataye gatari a wuyan babbansu ya ce babbansu ne in an tambaye shi waye ya sare su sai babbansu ne ba mamaki saboda yana jin haushin ana bauta musu yana babba ana bauta musu suna ƙanana shi yasa ya sassare su don a bauta musu shi kaɗai kaga yana nuna musu cewa ashe in akwai Allah to kar a bauta wa wani Allah to wannan sunan za ta bada dogon isa a kai in an kare za a yi maganar annabi nuhu za a yi maganar annabi ayyubu za a yi maganar annabi dawudu da sulaiman za a yi maganar annabi zakariya da annabi yahaya za a yi maganar annabi isa da mahaifiyarsa maryam sannan sai a zo a yi maganar mala'iku da masu bauta musu da irin shubuhar da suka kawo don a kore ta sai a yi kirari wa manzon Allah a ƙarshen sura sai ka ji Allah yana ce masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a wannan sura ake samun wannan aya sai a zo a ƙare bayanin da addu'a sunan tana ƙarewa qur rabbi hukum bil haqq wa rabbana arrahmanul musta'anu ala ma tasnun to yanzu za mu fara suran ta fara da bismillahir rahmanir rahim ittaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun alqiyama ta yi kusa hisabi da za a tara mutane gaban Allah a kirga musu ayyukan da suka yi a yi musu hisabi a kai ya zo kusa surori biyu suka zo da irin wannan labari mai tsoratarwa daga farkonsu a ce ittaraba lin-nasi hisabuhum suratul anbiya kenan wannan akwai suratul qamar ita ma haka ta fara iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar kiyama ta zo shaura kaɗan ga ta nan ta iso kusa tunda an ga wata ya tsage to Allah yana gaya mana wannan ne saboda kowa ya shirya kayansa na tafiya lahira lokacin da aka sauke ake sauke wannan surorin fa yanzu magana ne sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu to tun a lokacin da ake cewa kiyama ta yi kusa kai ka san yanzu wani irin kusa ne ya rage an wuce reserve aiko ai wai mota in mai ya kare ba ta kan shigo reserve ba in reserve ya kare ba ta kan kama wani danja ba in danjan ya kama in ba baka tsaya ko baka kara ba kana cikin tafiya zaka ji kawai ta tsaya to shine cewa bagtatan kenan yanzu alkiyama za ta zo don duk sharuɗa sun cika ittaraba linnasi hisabuhum hisabin da za a yi wa mutane in an tashi kiyama ya zo kusa kamar yadda akwai wata aya kuma ko wata sura ita ma ta buɗe nata da maganan tashin kiyaman ne ya zo amma ba cewa ta yi ya kusa ba ma cewa kawai ya zo a ta yi amurullahi fala tasta'jilu suratul nali ba haka ta fara ba ga tashin alkiyaman da ake cewa yaushe ne za a yi mata hazalwa da to gashi ya zo kai ka ce ana gama saukar da ayan kawai kiyama za ta tsaya to Allah ya ce tashin kiyama ya zo hisabi ya zo kusa amma mutane da za a yi musu hisabin mutane da ake yi musu wa'azin su natsu su ji tsoron Allah su shirya tafiya lahira wa hum fi ghaflatin mu'ridun sun kauda kansu suna cikin rafkana sun rafkana ba su ma tunani ko kula abinda ake gaya musu na cewa alkiyama ta yi kusa lallai kiyama ta yi kusa kuma ta zo gab amma mutane suna nan suna cikin rafkana ma ya ti
ما ياتيهم من ذكر من ربهم مهدس إلا استمعوه وهم يلعبون ما ياتيهم من ذكر من ربهم مودس إلا استمعوه وهم يلعبون الله يتي كلهم أكا سوك صحابون آية sabon ayan nan ba ana nufin wai yanzu ne aka kirkire shi ba a'a sabon saukarwa ba wani sabon saukar da aya da za a kawo gashi nan mai sabuwar hukunci illa sama'uhu wa mil abun sai sun ji shi suna wasa su mai da abin abun wasa kaji kuma ya ce yau kaza yau kuma kaji ya ce kaza sai su yi ta dariya shine inda Allah yake ce afa min hazal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samiduna fasjudu lillahi wa abu ai in an ji ayoyin Allah kan afa da ayi sujada ya kamata amma a zauna ana wasa ana dariya ana nuna kaman ƙarya ake yi to wannan ma wani laifi ne ƙari akan laifuka ما ياتيهم من ذكر من ربهم مهدس إلا استمعوه وهم يلعبون با wani sabon saukar da ayoyi da za a kawo sabon hukunci sai sun mai da shi abin izgili bayan sun ji maimakon ya zo musu abin wa'azi ha sai ya zama musu abin wasa abin wargi bayan sun kau da kai na'am lahiyatul qulubu لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السهر وأنتم تبصرون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السهر وأنتم تبصرون Allah ya ce wasan fa da suke yi da dariyar da suke karka ɗauka iya bakinsu ne kawai a'a har zuciyarsu sun maida alƙur'ani abin wasa ne lahiyatan qulubuhum zuciyarsu ta yi lauli ta lalace ta sa wasa ta yi wargi ta kau da kai ga abin da ake faɗa ba su taɓa ɗaukansa wai wani abu ne da zai faru ko zai afku ba a jefar da maganar suke yi suna maida shi abin izgili abin lahau wato wargi kawai irin maganar da za a yi a dandali wane ai mun ga kaza wane kaza a yi dariya a tashi a bari haka suka mai da maganar qur'ani kamar tatsuniya a'a su wata lokaci su faɗi kaza su faɗi kaza irin wannan dai kawai sun mai da shi ba magana ne da za a mai da hankali a kai ba ka san ko sarki ne ya ba da kuwa aka shiga gari ana shela ye kuwa jama'a a saurara mai gari ya ce kaza ya ce kaza ko me kake ai zaka shiru ka ji ko in ka ji maganan daga bakin wanda an tabbata eh shi yake kawo sakon sarki bai kamata ka jefar da maganan domin an ce ko sallah ake yi ka kabbara za ka yi sallah sai ka ji an ce ye kuwa jama'a gobe garin nan to ka saurara da fara karatun fatayan ka ji me za a faɗa gobe garin nan kowa ya tattara kayansa ya gudu ne kaga da an gama sallah sai ka fara shirin tattarawa gobe garin nan a'a akwai baki da za a yi ne kada kowa ya bar gari ya tsaya ana son kowa ya zo za a yi kaza kaga sai ka saurara ka ji to balle yau fa Allah ne yake ba da sanarwa Allah ya ba da ya kuwa cewa kiyama ta zo tashin alkiyama da hisabi gashi nan kamar ka ce a buɗe ƙofa a gani ko ana zaune yanzu nan ya faɗo to amma mutane ba su ɗauka ba mutane ba su karɓa ba mutane ba su yadda ba sai suka yasar da magana suka maida ta yasasshiyar magana har zuciyarsu lahiyatan qulubuhum zuciyarsu ma ta ɗauki abin abin wasa kuma bayan nan sai suka je suna raɗa da junansu suna tattauna abin da za su yi akan wannan magana to har raɗan nasu shine Allah ya kawo yake faɗa wa asarrun najwa allazina zalamu kafirai sun koma gefe suna raɗa suna ɓoye zance akan abin da za su yi wa wannan alƙur'ani da wanda ya zo da ƙur'ani me suke faɗa sai Allah ya ce ai cewa suka yi hal haza illa basharun mislukum wannan da ya ce muku Allah ya aiko shi nan fa ku duba ku gani mun san shi mun san gidansu mun san ƴan uwansa mun san iyayensa a cikin mu ya tashi garin mu daya tare muka tashi saboda haka yaya Allah zai aiko shi bai aiko mu ba mutum ne fa misalin ku duk da kaje ana maganar basharun mislukum maganar kafirai ne ba maganar sahabban manzon Allah bane sahabbai ba sa cewa manzon Allah anta basharun misluna a'a ma anta illa basharun misluna duk inda ka ji kafirai ke gaya wa manzanni haka in ka ji Allah ma ya ba da amsa yana raddin irin wannan maganan kul inna ma ana basharun mislukum yana faɗa a yi raddi ne wa kafirai da suke cewa hal haza illa basharun mislukum eh ga ya musu basharun mislukum ne amma daban yake da ku yuha ilayhi kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya amma in sahabbai ne annabi zai magana da su cewa yake musu wa ayyukum mithli cikin kuwa ya kamar ni cewa suke babu ya rasulullahi ko kuwa ya yanke musu hujja ma ya ce inni lastu ka hay'atikum ni ba irin ku bane in misali wani ya ga annabi yana ibadan azumin kwana uku ba suhur ba shan ruwa shi ma ya kwatanta ya ce zai yi saumul misali da ya bara ya gaza a hanya ya kama hanya ya suma ya suma ya suma aka ga zai mutu aka za gaya wa manzo Allah ka sha ruwa in uwansa na ce masa in sha ruwa ya ce ba zai sha ba annabi yana irin wannan azumi shi ma sai yayi an ci ai koyi da annabi da so ga ba zai sha ba kuma zai mutu sai suka zo suka gaya wa manzo Allah annabi ce ku ce masa in ji ne ya sha ruwa ni ba irin ku bane ina kwana wurin ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni inni lastu ka hayatikum abitu inda rabbi yudimuni wa yasqini to kaga matsayin manzon Allah kenan masu ce masa ma anta illa basharun misluna ko hal haza illa basharun mislukum kafirai ne ke wannan magana kar mutum ya taba dauka cewa wai aqida ce ta musulunci ko aqida ce ta kirki cewa annabi daidai yake da kowa ba daidai bane wannan sabanin hankali ne ma idan annabi daidai ke da kowa to dukkan kowa ya zama annabi ne balle ya zama daidai da shi wurin annabta to inda ma kowa ya zama annabi Allah ya ce wala qad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd ashe ka ce annabawa ma daidai suke ka kare ta qur'ani ne Allah ya ce wasu sun wasu ko manzanni in ka ce daidai suke Allah sai ya maka raddi ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd manzannin ma mun fifita waɗansu kan waɗansu to balle wai gurguzun mutane ba ba annabawa ba ba manzanni ba ba ulul azmi ba ba mala'iku ba ba aljanu ba ba halittan ƙasa ba ba halittan sama ba duk halittan Allah Allah ya ce ya fifita manzo Allah a kansu ka sauko da shi daraja ƙasa ƙasa ka ce daidai yake da kowa wani zagi ya kai wannan ai zagi ne wannan kuma ƙaryata Allah ne kuma ridda ne masu ce masa kai mutum ne kamar mu kafirai ne Allah ya ce wa asarrun najwa allazina zalamu hal haza illa basharun mislukum annabin nan ba kowa bane mutum ne kaman ku afatatu nasira wa antum tubsiru yanzu kwa biye wa mai dabo mai sihiri mai duba shi za ku biye masa kuna kallo kun san abin da yake yin na sihiri ne kuma sun kasa tsaye da magana ɗaya su kafiran wani lokaci su sai sihiri ne su ce sihiri ne wani lokaci su ce bokanci ne wani lokaci su ce waka ne wani lokaci su ce ƙarya ne kaga duka ya nuna maka su ne makaryata ba su faɗi gaskiya ba ne gaskiyan wahayi ne daga Allah ya aiko Jibrilu ya kawo masa shi kuma ya isar wa bayin Allah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin wannan shine amsa wahayi ne daga Allah ya aiko manzo Jibrilu ya kawo manzon Allah Muhammadu don ya isarwa mutane shi kuma annabi da ya zo isarwa sai aka ji yana karantawa da harshe na larabci mai kyau mai bayyana hukunci amma cewa halaza illa basharun mislukum ba kowa bane wannan mutum ne kaman ku kalma ce ta kafirci kuma ana jin ta ne bakin kafirai su ma ba sa faɗa a fili kaji in ji Allah yace wasarun najwa sai sun buye suke faɗa ka gane kafiran ma a ɓoye suke faɗin cewa mutum ne fa kaman ku don sun san in sun fito sun faɗa wa kowa amsar da za a ba su shine to in mutum ne kaman mu me yasa kai ba Allah bai aiko ka ba ai shi gashi Allah ya aiko shi kai tunda kaman ka ne kai ma Allah ya aiko ka mana gaya mana kai mai Allah ya aiko ka da shi haka a ce cewa ma annabi daidai yake da kowa mutum ne kaman su in ji kafiran ma ba sa iya faɗa a fili wa asarrun najwa sai sun ɓoye maganan sai sun je wurin ganawa a wurin ganawan ne zaka ji suna cewa hal haza illa basharun mislukum wannan ba ba kowa bane mutum ne irin a fatatu nasira yanzu kwa biyewa mai sihiri wa antum tubsiruna alhali da hankalin ku kuna ji kuna gani kuna ganin sihiri yake yi kuma ku biye masa qur rabbi ya'lamul qawl قل ربي يعلم الكون في السماء والأرض وهو السميع العليم قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم الله يتيتو قيا مسو يا رسول الله كيد سكي تيوا mutum ne kamar su ɗin ka gaya musu in ji allan da ya aiko ka ya fasan abin da suke yi na magana da aiki duk maganganun da suke yi ba ma su kaɗai ba har wanda ake a sama da wanda ake a ƙasa duk Allah ya sani qur rabbi ya'lamu al-qawla fis sama'i wal Allah ka gaya musu inji Allah ya ce ka gaya wa mutanen naka masu cewa kai mutum ne kamar su Allahn ka ubangijinka ya san maganar da ake a sama ya san wacce ake a ƙasa ya san su ma gana wanda suke yi abinda suke faɗa gashi yana faɗa mana wannan riwaya kenan akwai riwayar da ake karanta da cewa ƙala rabbi ya alamul qawla fi sama'i wal annabi da yaji sun ce shi mutum ne kaman kowa kuma mai sihiri ne wani lokaci su ce boka ne wani lokaci su ce mawaki ne wani lokaci su ce ƙarya yake yi sai ya ce musu ai Allah na ubangiji na ya san maganganun gaskiya ya san na ƙarya kuma ya san maganar da ake a sama ya san maganar da ake a ƙasa har kuma maganar da kuke ya sani wawa samiul alim Allah shi mai ji ne masani ne don haka ya ji abin da kuka faɗa ya ji abin da na faɗa to dama farkon surar mai tace ittaraba linnasi hisabuhu ashe za a je lahira kenan a yi hisabi tsakanin manzanni da waɗanda aka isar musu da saƙo kamar yadda Allah ya faɗa a suratul arafi فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين زام تاد متاني أتاشن القيامة in an yi hisabi za a tambayi waɗanda aka aiko manzanni wurinsu shin manzannin nan sun zo kuma sun isar da saƙon Allah sun ce a kaɗaita Allah a bauta masa kar a yi masa shirka kar a bauta wa wani Allah za a tambayi manzannin kun isar da saƙon da aka baku kun gaya wa mutane har ma a ƙara da tambayan manzannin da kuka je kuka faɗa me aka amsa muku da wa kai saƙona ko gaya wa bayina da na aike kurinsu wa yau mai yunadihin fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin wa yau mai akwai wani karatu a cikin suratul ma'ida wanda Allah yana cewa ma za ujibtum qalu la ilma lana za a tambayi annabawa da manzanni me aka amsa muku su ya Allah ba mu san me aka faɗa ba ba mu san wani irin amsa suka babu ba su kuma yan tambaye su ma za a jabtumul mursalin me kuka ce wa manzanni me kuka amsa musu da suka zo suka kawo aika sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ba mu gansu ba kuma mu ba mu shirka ba saboda alkiyama hali hali ne akwai kuma inda za su ce ba su ga manzannin ba ba su zo ba ba su isar da aika ba saboda suna tsammanin in sun yi wannan ƙarya Allah zai bar su sai Allah ya tambayi manzanni na aiko na aike ku ashe ba ku je ba sai kuma su ce Allah mun je mun kai sako mun gaya musu abin da ka gaya mana mun gaya musu mun isar da sakonka to gashi sun ce ba su gan ku ba ma ba su ji sakon ku ba ba ku ma je ba ce Allah ka fi kowa sani Allah ya ce a ni alƙali ne kuna da shaida manzannin fa Allah ya ce kuna da shaida wanda za su kawo za ku kawo su yi muku shaidan cewa kun isar da aika su ce kwarai muna da shi Su waye a ce al'umma manzon Allah da an kawo al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce su bada shaida sai mu bada shaida wa kowane annabi da irin abin da Allah ya gaya mana alqur'ani in annabi nuhu ne ga ayoyin a suratu nuhu in annabi hudu ne ga ayoyin a suratu hudu in annabi salihu ne ga ayoyin duka alqur'ani in annabi musa annabi isa kowane annabi za al'umma manzon Allah za mu bada shaidan irin aikan da ya zo da shi saƙon da ya isar irin amsar da aka bashi da abin da aka gaya masa bayan an yi wannan sai kafirai su ce ya ubangiji wannan shaida muna sukanta ba mu yarda da ita ba mutanen nan da suka ba da shaida a kanmu ba su rayu da mu ba ba mu san su ba ba mu gan su ba ba su rayu da mu ba ya za a yi su ba da shaidan mu Allah sai ce ni na gaya musu ni na gaya musu kuma manzo na da ya kai saƙon baya ƙarya Muhammadu Rasulullah saboda haka kes plus an ƙare kes cewa eh lallai sun yi laifi sai hukunci al'umman manzala shine Allah yake mana kirari yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mun sanya ku wata al'umma wacce take tsakiya tsakanin waɗanda aka aiko da waɗanda aka aika musu ku ne a tsakiya ma'ana ku ne masu ba da shaida za ku ba da shaida wa dukkan annabawa ko akan al'ummatan da suka aka aiko su wurinsu ku kuma mai muku shaida annabi muhammad shi ko kasan mai tausayi ne ya annabi wa mai tausayi ne ya ce ni kuwa kun san ba zan bari akai wani daga cikin al'ummata wanda zan iya cetonsa ban cece shi ba ba zan bari ya kai shi ta ba shi ne matsayinsa da Allah yake ce masa wala saufa yi kuɗi ka rabu ka fata ba ka nemi ceto ya rasulallahi ubangijinka ya yi alkawari zai baka ya baka ya ƙara maka ya baka ya baka har sai ka ce kayan da kyautar nan ta ishe ka ya ce ni ko ba zan bar ɗayan ku a wuta ba in dai har sai na yadda ne in ji annabi ce to ni ko ba zan bar ɗayan ku a wuta ma na haka Allah ya samu cikin ceton manzo al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babbar al'umma ce ta samu wannan girma da wannan daraja ne saboda babban manzon da Allah ya bamu Muhammadu Rasulullah to don haka wai ka ji cewa wani ma yana cewa annabi daidai yake da kowa kalmar ridda ne wallahi kafiran ma kaji ba su faɗa sun sun kuya kafirai maganganunsu ne amma ba sa iya faɗa a cikin mutane don za a yi musu ele za a yi musu huwa za a ƙaryata su haka sai sun koya wurin ganawa shine zaka ji suna ce hal haza illa basharun mislukum afatatuna sira wa antum tubsirun to ga ya musu ya rasulullahi rabbi ya alamul qawla ubangiji na ya san wannan maganar da kuke ba ma ita kadai ba ya san duk maganganun da ake fis sama'i cikin sammai wal ardi da cikin kasai wa was samiul alim shine mai ji shine masani Allah bal
بل قالوا ألغاز أهلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون بل قالوا أبغاس أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون الله يتحرن أنت بسطيع كم مغانا قيبا أولين تتونا والناس ما أنسى مساباني cewa suke yi abin nan fa da kuka ce wai sihiri ne san ba haka bane ba sihiri bane Muhammadu ba sihiri yake ba mun san sihiri abin nasa ba sihiri bane kaga sun tashi wancan magana afata tuna sira wa antum tumsiru menene to ai ko lalle dai akwai wani abu to baka jin maganan in ka ji shi yana kama hankalinka baccinsa ne kawai yake daɗi sai ya yi wani irin mafarki na jin daɗi ka san wani mafarki ne daɗi a bacci in ka tashi sai ka kaman gaske ne to a bacci yake samun wannan qur'anin abu za su a halali rudin bacci ne na mafarki kawai mafarki ne irin ne daɗi din na wanda in kai wani mafarkin ma an kai ai zaka tashi baka san me ka gani ba ko wani kuwa kai ka tashi da farin ciki ka ni wallahi na yi mafarki amma na manta ma me naji sai dai ina farin ciki abu za su a halali kenan rudin mafarki to wai qur'ani a mafarki yake ji saboda haka in baccin sai daɗi ne kawai yake tashi ya ce Allah ya ce masa kaza ya ce masa kaza sai wasu suka ce ina ka ji qur'anin kuwa a baccin ne za a ba shi labarin annabawan baya da ayyukan da suka yi da sunayensu da abin da ya faru wanda ba a jinsa sai an je wurin malamai kai wannan ya wuce bacci kaga an kore wannan balib tarahu sai wasu suka ce a to ba bacci bane ba sihiri bane iftarahu kagan labarin yayi kawai ya zauna ya kago labarin ya ƙago labarin ne da kansa ya ƙirƙiro labarin ba akwai ƙirƙirarrun labarai ba yanzu ba akwai masu rubutun fina-finai ba su suke zauna su ƙirƙiri labarin ba sai a zo kuma a ɗabbaƙa shi kaga kamar da gaske har in labarin na gaskiya ne kafin su rubuta sai su ce maka wannan true life story ba gaske faɗa ba wai abin ya faru wannan ba ƙirƙirarren labari ba ne to wai sai suka ce ƙur'anin nan ƙirƙirarren labari ne iftarahu annabi muhammadu ne ya ƙago shi kuma ya ce na Allah ne wasu suka ce ina yadda kake jin maganan ƙur'anin nan yana shiga jikinka da an yi magana ka ji da kai ake yi ya fi ƙarfin ƙirƙirar labari a samu masa wani abu dai suka ce oh mutum yakan ji abin ya kama shi ba ko ce to waka ne bal wa sha'ir mawaki ne ka san mawaki yana da wani fage na khayal wanda yana zaune a ɗaki zaka ji yana waka yana ce gashi a ruwa kusa da kada kai sai ka ɗauka a gashi kusa da kadan ko ba haka bane amma a ɗakinsa yake amma khayal kawai sai ce gashi a bakin wani kududdufi ga abin da yake gani ga abin da kai yau ma yana ruwa kusa da kada ba akwai masu yin haka ba kai da kayan ji sai ka ɗauka da gaske ne yana nan a studiyonsa kuwa ko yayyafi ba ya isa masa balle ruwan kusa da kada ɗin amma ya gaya maka shi yana ruwa kusa da kada har magana ma zai dawo cikin mutane da an yi magana an ga game maka bai ce za kana ruwa ba haka yake ba yanzu wai saboda kawai wani mawaki ya ce shi yana ruwa kusa da kada to sai suka ce ai wannan waka ne in dai har zaka ji an faɗi magana ya ratsa ka ya kama ka har ka yarda da abin da aka faɗa gashi inda kai ke daban mai magana inda kake daban mai magana amma da ya faɗi magana hankalinka ya kai khayal ɗinka kaga ga irin abin da ya faɗa to wannan ai waka kenan don haka tunda halin mawaka ne wannan qur'anin ma waka ne kaga magana uku sun ce sihiru sun ce afghasu ahlami sun ce iftarahu sun ce sha'iru to akwai inda ma suke cewa kahinu Allah ya kareta su ya ce wala bi kauli kahin ko ba haka Allah ya faɗa ba suratul haqati ba maganan boka bane wannan magana ce wacce take in ka sa kunnen ka kaji dole ka wa'azi sai dai ba qur'ani ba ai tunda Allah ya ce inna fi zalika lizikra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa shahidun to wallahi duk wanda ya sa qur'ani ya ji ya saurara ya ji me ake faɗa ya san da shi ake ya san da shi ake ƙur'ani da ka karanta dole ne ka ganka a ciki domin san da kake abin da kake yi in ma abu ne mai kyau to Allah yana faɗan abu mai kyau yana yabon masu yi in ma abu ne mummuna Allah yana faɗan munanan abubuwa yana cewa kar a yi to ba ka da inda zaka samu kanka ba ɗayan wannan ba a shi kenan ƙur'ani duk sanda yake magana da kai yake yi haka in ka zauna ka saurara ka saurara sai ka ji kawai eh wannan da kai ake shi yasa malamai suke cewa duk malamin da zai yi tafsirin alkur'ani in ka gama saurara ka ce wannan ai ba da mu yake ba ai suwa ne yake wa ai suwa ne yake zagi to malamin bai gaskiya ba in gaskiya ya faɗa wanda Allah ya faɗa din to ko shekara nawa aka ɗauko kowa ya ji ya san da shi ake ko bayan shekara nawa ya yi tafsirin in aka kawo ana karantawa in dai gaskiya ya fassara to sha Allah kai mai ji ka san an iso ta inda kake ko kyakkyawa ko mummuna wannan haka yake a cikin karatu in ko ka ga mutum ana karatu yana ta yewa yana ele ai ana caccakan suwa ne wallahi ba gaskiyan ake faɗa ba ha malamin da yana ra'ayinsa ne amma in Allah kake faɗa abinda Allah ya faɗa ba kama suna amma kowa da an tsala masa bulalan zai ji a jikinsa cewa eh malam ko ya ga abin da na je ne malam ko ya san aikin da nake yi ne in mai kyau ma kai ba wanda ya sani in an zo an yabi wannan wurin sai ga kana kan ah, malam ko Allah ya tuni ya nuna masa abin da nake yi ne ni fa dan Allah nake ban yi fa dan a sani ba ban yi dan a gani ba ko Allah to iya gaskiya kenan ka ji gaskiya amma in ya zamo wani abu ne daban to shi ko ya zama daban inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakken abu ne bai karban wani abu wanda ba tsarkake niyya don shi ba saboda haka masu cewa qur'ani sihiri ne ba su tsaya a kai ba sun ci gaba sun ce mafarki ne ya yi daɗi ba su tabbata a kai ba sun canza sun ce agan maganan ya yi nan ma ba su daidaita ba sun ce a'a waƙa ne to duk Allah ya ce ƙarya suke yi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghila ba mu koya masa waƙa ba bai ma cancanci ya zama mawaƙi ba ai mawaƙi wani mutum ne wanda yake baya magana ya ƙare sai ya yi ƙarya shi mawaƙi ba zai yi wuya ya fara waƙansa ya ƙare in dai don wasa wani ne ko don wasa wata ƙabila sai ya faɗi abin da an yi ba haka aka yi ba ya ƙara ko ya rage wani abin da an yi ba haka aka yi ba ya rage sai ya yi ƙarya ka ji mutum yana ce ya wuni kyauta ya kwana kyauta makarinsa da kyauta bacci ya san ƙarya ne shi mai waƙan fa wala ya san ƙarya ya faɗa shi wanda ake wasawan ya san ƙarya aka faɗa kawai dai yana son a bashi kyauta kuma shi zai bashi kyauta a je kuma a yi ta jin waka shine shaw ibrahim yake cewa wa madusi wal hadil muqaffa madallatun wa mainun fa kullul madhi fihi mujamma yace in yabo kake so kai wanda ba za ka yi ƙarya ba duk yabon da kai ya cancanci wanda kai ba yabi manzon Allah in ba shi ka yaba ba to duk wanda ka yaba ka kaskanta kanka ba mamaki ma kai din Allah ya maka wata baiwa da ta bi shi kuma sai ka yi ƙarya wanda za a yabe shi a tara mai yabo ba a yi ƙarya ba duk abin da ka faɗan ma baka kai ba shine Muhammadu Rasulullah to haka shi ma mawaki bane Allah bai koya masa waka wala bi qawli sha'ir wa ma huwa bi qawli sha'ir wala bi qawli kahin ba maganan waka bane ba maganan bokanci bane don haka Allah ya ce sai suka kawo wani sharaɗi kuma na gaba to tun da ba haka ba ne su kansu ba su daidaita ba sun ce sihiri sun ce ba sihiri ba sun ce mafarki sun ce ba mafarki ba sun ce waka sun ce ba waka ba sun ce ƙarya ya kirgira sun ƙarya ta kansu sun ce ba ƙarya ba to ku gaya masa in ji sun kafiran fa a wurin mitin ɗin Allah ya ce sai suka ce to ku gaya masa faliyatina bi ayatin kama ursila lawwaluna ya kawo mana wata mu'jiza kamar yadda alkur'anin ai yana gaya mana annabawa sun zo da mu'jiza annabi salihu ya zo da taguwa annabi dawuda ya zo da zabura annabi musa ya zo da sanda annabi ibrahim ga mu'jizarsa ta jefa shi a wuta bai kone ba to shi ma ya kawo tasa mu'jizan mu gani aliyatina bi ayatin kama ursula lawal kama yadda aka aiko na farko shi ne Allah yake ba da amsan wannan magana a cikin suratul ankabutu awalam yakfihimu anna anzalna alaykal kitaba yutla alai yanzu da suke magana ka zo da mu'jiza ashe ba a baka mu'jizar da ta isa ta rufe bakin su ba a ce gashi ya ishe su abin kallo a mu'jiza wannan alqur'ani da aka baka gashi ana karantawa danyen wahayi ai ya isa mu'jiza kuma su suka ce an ba wa annabi dawo da zabura ba to zabura ba ta kai alqur'ani ba kuma da suke ce an ba salihu tagowa alaihi salam an ba annabi musa sanda da hannu an ba wa annabi ibrahimu shiga wuta ya fita bata kone shi ba yanzu a je a nuna maka duk waɗannan akwai su akwai tagowa annabi salihu za a ganta ba ƙarya bane an yi ta amma yanzu akwai ta babu sandan na annabi musa da yake jefawa ya zama macijiya yanzu akwai shi babu ashe sai su gane ƙur'ani ko gashi nan har gaba da gobe da ka nemi ƙur'ani da an ɗauka an baka an ce gashi nan kuma na ko'ina ka je iri ɗaya ne zai fara ne daga fatiha ya ƙare a suratun nasu ashe wannan ya isa ishara cewa Allah ya bada aya awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi mun baka alqur'ani gashi ana karanta musu to don haka Allah ya ce masu cewa a ba su wata mu'jiza ko wata aya kamar yadda aka ba mutanen farko su ma sun yi gwari ko in irin hausan yaren da ake na zamanin su ma suna ruwa ma'ana ba su dace ba sun bata wannan ibn kasirin a damashki a ƙarƙashin wannan aya ya kawo a tafsirin ƙur'anin karimi yake cewa banda kafiran da suka yi wannan taɗi a makka aka saukar da wannan aya da aka dawo madina akwai shugaban munafukai ya maimaita ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida sai na bakar da sahabbai suna zaune a waje a kofan gida a masallaci abdullahi da ubayyin shugaban munafikan madina yana gefe da mutanensa sai ya taso ya zo wurin sayyidina bakar ya ce ah mu ba qur'ani yana gaya mana annabi salihu an bashi taguwa annabi musa yana da sanda annabi wani mu'jizan sa kaza annabi wani to Allah ku gaya wa annabi muhammadu mana shi ma ya sama mana wani abun da za mu rike a ce shi ma mu'jizan mu'jiza ne sayyidina bakar sai fashe da kuka yayi kuka yayi kuka sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida ya taso ya fito da annabi ya fito sai na bakan da sahabbai suka tashi suka tare shi sai manzo Allah ya ce a ku zaman ku ku koma ku zauna a dinku jibril ya zo ya ce ni in fito kuna da bukata ta me yake faruwa sai sai na bakar ya ce wannan munafikin ne ga abin da ya ce sai mu gaya maka kai ma Allah ya baka mu'jiza ai an ba annabi salihu taguwa ai an ba annabi dawo da zabura ai an ba annabi musa sanda ai an ba annabi ibrahimu wato mu'jizan shiga wuta bata kona shi ba kai menene naka mu'jizan me za a baka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna ina abubuwan da Allah ya bani waɗanda ba sa kididdiguwa kafin a zo wanda yake babban mu'jizan nawa wahayi ce ni ne fa wanda aka yadda in yi ibada a kan ko'ina an bani ƙasa ta zama masallaci ko'ina kafin ni ba annabin da aka halatta masa ya je yaƙi ya ci ganima ni Allah ya halatta min ganima annabi ya dinga kirga mu'jizozinsa ya ce kuma ga mu'jizar da ta kowa ita ce alƙur'anin da ake karantawa a cikin ku sai na abubakar yayi farin ciki ya ji daɗi ya ji daɗi karkashin wannan aya ibnu kasirin ya kawo wayannan hadisan da riwayoyi da mabambanta da hukunce-hukuncen riwayoyi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha gwagwarmaya da kafirai surorin makka zaka ji suna ta baka labarai na tasliya ma'anan tasliya shine rarashi ai ta rarashin manzo Allah ana ce masa ba kai aka fara yi wa wannan ba an yi wa kafirai iri kafirai iri kaza sun yi wa annabi wani irin wannan annabi wani shi ma ya sha gwagwarmaya da kafiransa kajiyan da suka yi kajiyan da suka yi kajiyan da aka yi musu annabi wane kafiransa ga yadda suka yi masa ga yadda aka yi musu saboda ka kai ma ka yi haƙuri to shine wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a waɗannan ayoyi na abubuwan da kafirai ke gaya wa manzon Allah kuma yana rarashinsa yana cewa abin da suka faɗa ba haka ba ne su ma ba su tabbata akan kalma ɗaya ba suna ƙaryata kansu su ce bal kaza ne bal kaza ne bal kaza ne bal ƙalu abghasu ahlami bal iftarahu بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأول ما آمنت قبلهم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون Allah ya ce da duk wannan shawarwari da suke haɗuwa suna yi sun kasa zama akan magana ɗaya suna ƙarere junansu su yi imani mana ai dukkan labarai da kisoshin annabawa da mutanensu da suke ji ba su taɓa jin an halaka wata alƙarya da ta yi imani da annabinta ba to in ba sa son halaka su yi imani mana ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha ban taɓa halaka wata halitta ko wata al'umma da ta gasgata annabinsa ba annabinta ba ba wata al'umma da ta gaskata annabinta kuma aka halaka ta afahum yuminu su me zai hana su imani in dai tsoron su kar halaka su ne to su yi imani wanda duk ya imani zaka ji fa anjaynahu wallazina ma'ahu fa najjaynahu wallazina amanu ma'ahu wanda suka yi imani da annabi in an kawo azaban su akan tsiratar da su sannan ka ji wa ahlakanan lazina zalamu wa agarakanan lazina zalamu mun halaka wanda suka yi kafirci ko mun nutar mun nutsar da waɗanda suka yi kafirci amma masu imani ba wanda ya taɓa yin imani aka halaka shi haka matsayera shi ne a yi imani ya muke da lokaci hudu da nawa minti sha a a a mun wuce lokacin mu ma Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shugulanmu da alkhairi Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu jama'a mu dage mu dage mu dage watan azumi na ta yi mana ban kwana fa yanzu nan yau an ba da sanarwar rufe tafsirin shehi ranar lahadi kamar kwanan nan fa aka fara lahadi mai zuwa za a rufe tafsiri haka kenan mu ma ana gaya mana cewa mun yi kusan rufewa za mu ɗaure tafsiri ana ɗaure tafsirin fa watan ma yana tattara kayansa ne zai tafi to me muka yi ne jama'a wurin tara alheri a wannan wata mu farka mu farka mu farka cikin yan kwanakin nan za a zo a fara tahajjudi to tun yanzu ka saba da yin nafilfilin kafin a zo kar bacci ya dame ka Allah ya taimake ka الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم